suna ce kowannensu Allah ne wancan ma Allah ne wancan ma Allah ne wancan ma Allah ne to na yi musu raddi an ce an watsa ban sani ba ko an watsa ne an watsa mana kwarai to ya je wani saurari kwarai ya je wurare da dama kuwa da to dama maulana kwarai da gaske to wannan makiya kullum ne ma suke su bata lamarinmu kuma lamarinmu alhamdulillah tun da ne yana hannun Allah ne ba wanda zai iya bata insha Allah a hannun lokacin buɗe masallacinmu na shehu radiyallahu aka hayi waɗansu ‘yan daudu a kano aka ba su babbar mota daga kano haka wada har da- zuwa dawowa ‘yan daudu ne da zannuwansu na atamfa da hulunansu kuma da hoton shehu ‘yan daudu ne wa aka haya don a bata shanu ai mutu aka ce za a bude masallaci in yi abu amma ai ba ta zama ba da aka bude za a- da aka ce za a bude masallacin sha- yas ta muka ga muka ce ba mu ga ta zama ba a a bude masallacin yas ba tare da mu ba yan dauru ne ba suna magana su irin maganan mata ne kwaikwayon maganan mata yan dauru ne aka haya wai don a ce dai ga su ma a shirarai ne amma namu ne har kaula suka je shehu tijjani ya ba su masauki ga ja halifanmu ya mana masauki mai kyau kuma yana kula da mu yan yan daudu ne ta irin wannan hanyoyi duka ana bin su ne don a bata shaninmu insha Allah ba za a iya ba insha Allah abinda yake hannun Allah ba wanda yake iya karba ya bata shi insha Allah
kar ku damu in kun ji irin waɗannan abubuwa idan suna magana irin wannan da mutum ya faɗi irin maganganun nan kai- kai musulmi ne za a gane wanda ya ce kai Allah ne kai ma Allah ne wancan ma Allah ne allolin har guda nawa ne kullum muna faɗin la ilaha illallah kuma ce akwai akwai alloli a ce ai akwai Allah karami akwai Allah babba akwai alloli kaza kaza kaza a'udhu billahi na'udhu billahi haka na ji muryoyinsu har ma wani ya ce ai ogan mu ce ku lahiru ne ai ogan mu ce ku lahiru ne na baushi wai dundun su bata mu ba za su iya ba insha Allah na ba da raddi yadda za a gane ɓace ake so a yi mana an ga lamarinmu yana ƙara ci gaba har wajen mutanen duniya tun da yake ita demokuraɗiyya dama a ra'asul malinta wato kudinta war kudinta ita a demokradiyya jama'a to sun ga jama'a na tare da mu suna so su bata zuciyoyin jama'an a nuna musu bangaren da muke ciki din nan bangare ne ba na musulunci ba ne a duk wanda ya ce alloli suna da yawa har wani ya ce ai muna jin tafsirinsa kullum kuwa ba ma jin irin wani ja ai ai a zahiri ne yake wannan sai ya je gida yakan faɗi na baɗi ne saboda haka kowa ya gane mutane ne suke su bata lamarin mu ba za su iya ba kuwa gaske insha Allah insha Allah ƙara lafiya maulana ta ko ina suna nema su bata dai eh, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a gaske suna gurin dai kowa ya zama kafiri kamar yadda suka zama kafirai duk mutumin da ya yarda aka bashi yan kudi yan siyasa suka bashi kudi don ya bata waɗansu jama'a to in da ce yana da ɗan sauran addinin ya riga ya zubar da shi ya zama kafiri duk wanda ya kulle a zuciyarsa akwai wani Allah banda Allah ubangijinmu ubangijin sama da ƙasa ubangijin kowa da kowa ubangijin komai da komai da duk ya ce akwai wani Allah banda shi to ga dama wannan ya zama kafiri ba zai ga aljanna ba har abada ko a bayyane yake faɗa ko a ɓoye yake faɗa je kafiri ne kuma da ake cewa ai wannan ai zahiri kenan baɗini ba haka wani baɗini yadda mu- kai din nan kai Allah ne ni din nan ma kai wancan mai Allah ne wancan ma to allolin har gudana ne su ba za su yi faɗa su kwace mulki hannun junansu ba lau kana fi ima aliyatul lallahu da mazadata saboda haka akwai wata aƙida ta sharqul- da waɗansu kafirin sharqul ausat suna ce Allah guda biyu ne akwai Allahn alheri akwai Allahn sharri kullum kokowa suke yi, ba wanda ya kada wani da Allahn sharri ya kada Allahn alheri da ba za a ga alheri ba da allan alheri ya kada allan shari da ba za ka ga shari ba kullum kokowa suke allah ce ƙarya suke yi wa ƙara allah la tattakhidhu ilahayn sinayn innama huwa ilahun wahid yahudu sun ce uzairu dan allah ne allah ce uzu billahi وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله yahuda sun ce uzairu dan Allah ne Allah ko lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan nasara sun ce annabi isa dan Allah ne Allah ko lam wajin lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan wadanda suka ce Allah Allah ne isa ma Allah ne uwarsa ma Allah ce Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa duk wanda ya ce Allah na uku ne daga cikin alloli to ya zama kafiri to Allah dai a zahiri da baɗini da cikin zuciya da wajen zuciya kulle shi kadai ne la ilaha illahu babu wani allan ban da shi shi ne ubangijin farko shi ne ubangijin na farko shi ne ubangijin na ƙarshe shi ne ubangijin kowa da kowa shi ne ubangijin komai da komai wa da huda sharika lahu ba wani abu a hannun wani komai na hannunsa sai dai yakan wakiltar وليتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم mala'ikan mutuwa a zara'ilu an wakilta shi ya ɗauki rayukan mutane amma bai iya kisa ba Allah ne ke kashe mutane huwa allazi yuhyi wa yumit Allah shine mai rayawa Allah shine yake kashewa Allah ya sa Mika'ilu shine mai lura da damana da abubuwan da ake samarwa da da kwayoyin da ake samu da kowace shekara amma komai nasa a ciki komai na Allah ne har ma annabi da kansa ya ce وبئست دائيا وليس لي من الهداية شيء وبئس الشيطان غاويا وليس له من الغواية شيء Allah ya kawo ni duniya ne don mu zo in shiri in kira mutane in shiryar da su amma shirya ba ta hannuna Allah ya turo shaidan saboda ibtila'i ya zo ya ɓadda mutane ya kira mutane ya ɓadda su amma ƙasarwan ba ta hannunsa wadda ya bambare komi a wurin kowa ba kowa mai komi sai Allah shi kadai hadisin jibril din nan ya ya kushi komai da komai wata rana annabi yana zaune da afadarsa da jama'arsa sai ga bako wani mai tsananin farin kaya mai tsananin bakin gashi ya zo ya sallama gare su ba wanda ya san shi dukkan sahabbai kuma ba da alamar ya fito tafiya domin mutum ya fito tafiya za ka ga wata yar kura za ka ga wani yan kaya za ka ga waɗansu wata buta wani abu ba wa alama kamar yanzu zai fito da gidansa a madina ba kuma wanda ya san shi ya kawo gwiwoyinsa ya dangana da gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tambaya ce tambayi mal islamu shi menene musulunci ne ina jin islam muslim muslimuna muslimina menene haka ne annabi ya ce masa al'islamu an tashhad Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimar sala wa tutiyar zaka wa ta suma ramadan wa ta hujjar baitin istidata ilai sabila ƙara sadakta bakon shi gaskiyarka gaskiyarka sahabbai suka ce ajimna lahu yusalhu wa yusaddiqu shine mai tambaya kuma shine mai cewa gaskiyarka don ka'idan mai tambaya in kai masa in ka bashi amsa zai to na gane na gamsu ko ko ce karamin bayani amma wannan abin da yake cewa gaskiyarka gaskiyarka to abubuwan da suke cikin wannan guda biyar su ne musulunci duk wanda ba cikin ɗaya daga cikin ko yanda ya musul ɗaya daga cikin su kafiri ne ba cikin musulunci to kuma akwai ci gaba allazina yastabi'una qawla fa yattabi'una ahsanahu kowane abu akwai farko akwai tsakiya akwai ƙarshe to in ana son ci gaba ƙari na ƙarfi a cikin musulunci sai a haye daga wurin a kai makamur imani iman sai mai tambaya ce mal imanu ce menene kuma iman na ji na islam ka faɗa min to me iman kuma ce al'imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi abin da ake imani wani abu ne a cikin zuciyar mai imani din kai imani da Allah da manzan Allah da dukkan manzannin Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da abin da duk shafi tashin kiyama tun farkon tashin kiyama ranar mutuwar mutum har zuwa ƙarshen tashin kiyama shine shiga wuta Allah kiyaye mu shiga aljanna Allah sa da mu kai imani da duk abin da aka faɗa wanda ya shafi wannan sannan kuma kai imani da kaddara ko ta yi maka daɗi ko ba ta yi maka daɗi ba kamar misalin waƙiyar odo kasan mutane musulmi da yawa sun yi shahada wajen mutum saba'in shi an zo Allah sallallahu alaihi wasallam an dan yi masa ciwo a goshi an yi masa ciwo wajen haƙori kaga yana nan annabi da wuri kuma ake irin waɗannan abubuwa to wannan sunan su kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba ka imani daga Allah take haka Allah ya yi al'imanin tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ka yadda dukkan littattafan Allah da dukkan manzannin Allah da dukkan mala'ikun Allah wal yawmi al-akhir ka yadda da dukkan abin da aka faɗa na lahira wal qadri da kaddaran Allah khairihi wa sharri ko ya zama alheri gare ka ko ya zama sharri gare ka ka yi mai daga Allah yake sai ce to gaskiyarka gaskiyarka mal ihsanu menene kuma ake ce ihsan don naka ji musinina musinuna wa asinu yace eh al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarah wa in lam tarahu fa innahu yarak yace abin da ake ce ihsani ka kai matsayin da zaka bauta wa Allah kaman kana ganin sa in baka ganin sa kuma kullum ka kulle dai gashi yana ganin ka kamar sarkin makafi ya je gaban sarki sarkin gari ya yi gaisuwa gaishe ka sarkin makafi gaishe ka sarkin makafi sai aka yi shiru shi sarkin makafi a lokaci shi ne dai baya ganin sarki ko amma ya tabbata yaya ina gani sarki yana ganin sa ta haka za ka mai da Allah kuma gaishe wani ka tabbata kullum shi yana kallon ka kamar kai ɗaya ya yi an tabu da Allah ka Allah ka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak ce to na ji gaskiyarka gaskiyarka to menene yaushe za a yi tashin kiyama ne ya ce tashin kiyama mas'ula na biya ramin sa'i ai tashin kiyama kan wanda ya tambaya din da wanda aka tambaya duka ba wanda ya san da za a yi tashin kiyama saboda alkurani ya ce yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu saburat fi samawati wal to daga nan sai to ka yanzu ka gaya mini alamominta sannan annabi ya ci gaba da gaya masa alamomin tashin kiyama irin halin da muke ciki na yanzu nan suna alamomin tashin kiyama to sai aka yi shiru sai bako ya tafi da ya tafi annabi ya ce kun san wannan bako ba mu san shi ba ai jibrilu ne ya zo ne don ya muku ya sanar da ku bayanin addinin ku sai suka tare za su bi shi suka tare ma ba su kai shi ba wanda ya kai shi to wannan shine musulunci ba wani musulunci zahiri wanda zai wanda aka soke ba musulunci balini wanda yake soke musulunci zahiri a'a cewa ai wannan ilimin balini ne amma yana sokan ilimin zahiri babu ai musulunci na'am duk suna gaskata junansu ne sai dai kowanne da lokacinsa kowanne da wurinsa kowanne da irin mutanensa amma abu ɗaya ne duk gabaki ɗaya ya tattara cikin gaskata Allah da gaskata abin da Allah ya ce da gaskata annabi da gaskata abin da annabi ya ce su ne zahiri da baɗini ɗin kaɗan daga cikin irin wannan misali na'am mutum ya je kofar masallacin juma'a ranar juma'a kamar sha ɗaya ko sha ɗaya da rabi haka da ruwansa a kofar masallaci ya zauna ya tuɓe da ɗan gajeren wando ko da ɗan tsumma haka yana yawan kusa da ƙofar masallacin lafiya lafiya kake wannan abu nan ca ai ka san wankan janaba wajibi ne yadda juma'a take wajiba ai wankan janaba ma wajibi na ga lokacin zuwa juma'a yayi ban yi wankan janaba ba shi yasa yanzu nake wankan janaba da kai ganin nan ko baka san wankan janaba wajibi bane kamar juma'a abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kuma ana ake wankan na ce ɓoyewa ake yi sai an ɓoye cikin ɗakin ma an rufe ɗakin ake tubiya ko abin da ya faɗa gaskiya ne sallar juma'a a cikin jama'a ake amma wankan jaraba ba a ci- ba ya cikin jama'a duk wanda ya haka dai ko mahaukaci ne ko kuma wani irin abu ne ba mu sani ba to kuma akwai wani abu a cikin musulunci wanda malamai suka san shi suna kiransa bisadul hikimati da bisadul mashi'ati in ka same su a qur'ani sai ka yi tsammanin suna warware juna ne awa ba su warware juna kowanne da hanyarsa bisadul hikimati misali Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci mutane da aljannan komai ba dai zan su bauta mini qur'ani a cikin wazariyati ko to wai duk sun bauta masa ne gagara suka yi aka yi ga dama na'am bisatul hikima kenan ina za ka samu bisatul mashi'ati wanda zai warware maka ya fassara maka wannan za ka samu a cikin suratul hud Allah yana cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida fala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum ce mutane da Allah ya ga dama da yi wannan duk gajwaki da al'umma ɗaya ba kafiri ba munafiki ba azzalimi kowa mumini ne musini ne da Allah ya ga dama da yi mutane haka ko kuma bai da su duk kafirai gaba da ganin damansa ba za su cuce shi ba a bai yi haka ba wala ya zalu na mukhtalifi na ba za su gushe ba za ka same su suna sabawa da juna kafirai suna sabawa da juna ba su haɗa kai ba musulmai suna sabawa da juna ba su haɗa kai ba ko wanda suke kafiran ko wanda suke cikin kafirci iri ɗaya kungiyoyi iri ɗaya za ka samu saɓani musulmin ko wanda suke cikin musulunci din amma za ka samu suna da saɓani ko mazhabobi ko ɗariƙoƙi za ka samu saɓani dai za ka samu maza saɓani mata saɓani manya saɓani ƙanana saɓani malamai saɓani jahilai saɓani ya aka yi sai Allah ce wa walizalika khalaqahum yadda kaga suke saɓani nan saboda haka na halicce su wanda ya yi daidai da cewa ma karakta jinna walinsa illari ya budu ne a'a wannan a zahiri na bisadul hikima wannan batini na bisadul mashi'a wanda yake baya sabawa idan bas bisadul mashi'a ta yayi magana to ba za ka ga sabani ba yadda yake a boye haka yake a bayyane amma bisadul hikima yadda kaga yadda mutane suke dinnan yadda Allah ya faɗa haka yake amma za ka kamar ya ɗan saba da wata irin fahimta misali har yanzu ubangiji ya ce ya ayyar nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya kira dukkan mutane gaba ɗayan su su zo su wata Allah ubangijin su wanda ya ce su Allah ne bai kira su sun zo din dukansu sun zo dukansu sun yadda dukansu ba ne su Allah bai ga dama ba ne hikima ne ba mashi'a ba ne hikima ne ba kiran irin na hikima ne ba irin na mashi'a ba ne amma wane mutum Allah kira ya ce ba zai zo ba wane shi ko Allah ce kai ya ce ba zai yi ba wane shi Allah ha sai ya yi magana da hikima ina za a gane mashi'a din kuma na ce wallahu ya ɗuhu ila dari salam Allah yana kiran kowa da kowa a zo a shiga aljanna a yayan nasu budu rabbukum kenan ko wa yadi man yasha'u ila siratin mustaqim amma fa sai ya shiryar da wanda ya ga dama bayan kiran zuwa ga hanya madaidaiciya shi ya kira duk gaba da azu amma in an zo din sai ya ware kowa ya nuna masa hanyar da zai bi inda aka shirya masa wanda aka shirya masa wuta sai ya bi hanyar wuta wanda ya shirya masa aljanna ya dai bi hanyar aljanna daga nan bisa dul mashi'a kenan in dai inna ma amru idza arada shay'an inda Allah ya nufi yin wani abu an ya kula kun da ya ce kun zama yanzu nan zai zama Allah ya ce ubudullah ka ibin Allah ba ne mutum ai bai yadda bane bai yadda ba ne da ya yadda ai duk wanda aka ce kai kaza bai isa ya ce ba zai yi ba Allah ne kira shi amma in ya kira ita misali hikima sai ga bai yi ba to ai ko mai gida in kaga yaransa ya sa su aiki sun ki sun gagare shi ne sun saba masa ne ba yadda yake so suka yi ba amma Allah kan duk yadda kaga bayinsa to haka ya nufa in kaga aikin alheri aikin kirki to haka Allah ya nufa ya ga aikin sharri aikin bala'i aikin musiba haka Allah ya nufa amma shine bisalul hikima da bisalul mashi'a in an baka gane ba sai kai tsammanin ko suna saba wa juna ne ba ba saba wa juna kowanne yana aikin sa daga daki daya lokacin zafi sai a kunna AC lokacin sanyi sai a kunna hita a daki daya za a bar ɗaki- za ka- za a bar AC ne har abada saboda sanyi za a bar hitar ne har abada saboda sanyi kowanne lokacin za su yi da shi haka sha'anin yake ai ilimin zahiri da ilimin baɗi su malaman su suka san abinsu ba ma jahilai balle kafirai irin waɗannan masu wannan magana ai kafirai ne cewa mutane alloli ne wai shi ibrahim allah ne ɗahiru ma allah ne wane ne ma allah ne har shi bai magana wacce shi ma wai allah ne har wanda yake magana shi kai ba ai allah ne yace yi ban yadda ba Subhanallah.
yace wai ban yadda ba Subhanallah.
kaga mutane suna jayayya allah ma akwai su da yawa akwai karami akwai babba to waye sama da ƙasa waye mutane babban kenan subhanallah fa da la sharika lahu Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya to muna jawo hankalin mutane an ga lokacin zabe yayi kusa ana so a tarwatsa mus- mutane wai a fasa kowa ya rasa inda jama'a suke duk a farfasa su a bata hankalin mutane kan jama'a suke da waɗansu wanda za su yi amfani da su saboda kowa mai da hankalinsa kowane mutum ai yana da hankalinsa inda mai hankali ne Gaskiya.
wannan malaman da suka gabace mu aka yi zamani da su aka shirya da su aka amfana da su suna kafiran ne aka amfana da su har aka zama mutanen kirki ba ne mutum shi ubangiji subhanahu wataala ya ajiye kansa shi bai da abokin tarayya bai ta ko da su halittan gaba da Allah bai tare da su yana cikin kunhul haqqi sai dai sai dai hada bayinsa da sifofinsa da sunayensa amma zatinsa baya haduwa da komi la tuqi wa la tazar zatin Allah kuma wani abu ma kusa da shi sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma sai a matsayinsa na Ahmadu yake kusa da ahadiyar Allah ahadiyya kuma ita ce farkon nisba ga Allah Allah shi huwa ne huwa huwa huwa ba za a ba za a soma gane huwa din ba sai ya dawo ahadu huwallahu ahad to an- annabi ya zo ahadiyya din nan kusa da ahadiyya sai ya zama ahmadu kasan tsakanin ahadu da ahmadu minjaye ne kawai da ba minjaye in an cire minjaye ya zama ahadu in an mai da minjaye ya zama ahmadu shi kada yake zuwa kusa da zatin Allah banda shi ba mai zuwa wannan wurin ko mutum ko ko mutum don manzanci ko mala'ika don kusanci wane komai da komai baya zuwa wurin daga shi kawai sai Muhammadu sa Muhammadu ma sai ya zama Ahmadu yake wurin to daga nan sai annabawa guda hudu karkashinsa min ulul azmi min ar-rusuli wa minka min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam daga nan kuma sai a sa sauran manzanni kas- kasa da wayannan guda biyar din daga manzanni waɗanda Allah ya aike su su 313 din dole sai an mai da waɗancan a cikin su wanda aka kirga a baya an mai da su a cikin su sannan kirga manzannin da ba su ba sannan kuma kirga manzannin da Allah bai aike su ba ƙarƙashin waɗannan manzannin da aka aika sannan sai a zo a samu khatmiyya khatmiyya ta biyu khatmiyya ta tsakanin zatin Allah da da halittar Allah ita ce ahadiyya din kusa da ahadiyya din ta ahmadiyya khatmiyya kuma wanda ke take tsakanin annabawa da sauran halitta ita ce khatmiyya ta biyu Ah, shi yasa ake cewa lahul hamdu fil ula wal akhirah lahul hamdu fil ula wal akhirah ula din ita ce kadmiya ta farko akhirah kuma ita ce, ah, ta biyu din to daga nan sai a sa iyaka duk wanda ba annabi ba ba zai wuce wannan iyakar ba karmiyar nan sai ta zo ta tsare duk wanda ba annabi ba zai wuce wannan wurin ba wato ruhinsa sai dai wanda aka kira shi wanda aka kira shi kam zai je ko ina daga nan kuma sai sai a sa mala'iku a ci adam- adamul jabaruti kenan an hu- an fito adamul lahuti an dawo amad- adamul jabaruti sai mala'iku daga mala'iku kuma sai manyan sahabbai da manyan waliyai aqrabu duk kowannensu radiyallahu anhu ake ce masa radiyallahu anhu ake ce masa kowannensu an wuce alaihi salamu annabawa da mala'iku suna ke ce kiran su alaihi salamu to daga nan sai a sa kun wani tsari har yanzu ya zama wa khatimatul afradi fardan musamiya daga nan sai waliyai gaba daya daga nan an zo adamun malakuti kenan gaba daya in an zo inda adamun malakuti za ta kare sannan kuma sai a sa wani tsari din shi kuma wannan tsari mai zama a wurinsa tamfurare ne ba kaman waɗancan ba hatmiya ta farko ita take dindindin ce ta biyu dindindin ce ta kuma dindindin ce amma ita wannan ta hudu wato in Allah ya sa mutum a wurin gurgudun yadda Allah ya ɗi masu ko shekaru ne ko watanni ne ko makonni ne ko kwanaki ne ko awoyi ne nawawi ya yi kusan mutuwa saura mi- saura saura awa uku da aka nada shi ne kulbul aqdabi Allah akbar saura uku- awa uku ya rasuwa sai aka nada shi ne kulbul aqdabi shine al-gausul azam kaga shi ya- ya zauna a cikin wannan gausiya kenan awa uku lokacin da Aliyu Tamasini ya zauna shekara 30 a cikin- a cikin ta Shehu Ibrahim ma ya zauna fiye da haka a cikin wannan din to daga nan sai a sa iyaka iyakan shine tsakanin ka- kamar sai a sa gasket tsakanin musulmi da kafirai amma suna tare wuri daya a alamun nasu kenan daga nan masallaci ake shiga gaba daya wani ya shiga yana musulmi wani ya shiga da wani kullinsa a zuciyarsa ba na musulunci ba amma za a yi sallah da shi kamar yadda munafukai suka bin annabi sallah daga nan dabbobi iri-iri lokurinsu ne da ƙasa da tsire-tsire da ruwa da an dawo ƙasa kenan Hmm.
ta da yake ma- matsayin dama guda biyar ne daga hubiya inda kowa baya zuwa ya sai annabi ne yake zuwa kusa da wurin sai lahut inda dukkan annabawa suke sai jabarut inda wal- ma- mala'iku suke da- da katmu na biyu sai kuma a tsakanin ah, alamul mal- alamul malakuti آه، عند أكي سام خاتمة الأفراد فرد مسامية سيادة وعند أكي أجي شي قدب الأقلاب نتمبراري دي وانده هو أكاوشي تو إياكا زمان إياكا ثورا نمفاشنسا ثورا زمان ثورا نمفاشنسا شو يا يرش الله في أنا إدو aka je ingila za a yi masa aikin ido aka ce a duba a duniya wanne ne ya fi gonan cewa kwarewa a cikin ai- aikin ido in ba a so a samu eh, ɓaci cikin aikin da za a yi masa to sai ka bincika duk duniya gaba ɗaya kwararrun ciwon ido mutum uku ne akwai na hudu mutum uku ɗin nan su ne bayahude da banasare da wanda ba shi da addini sai shehu ya ce to shi kar a bashi ba yahude kar a bashi ba nasare a kawo mara addini To.
a domin shi ba ba kishin komai shi ba kishin komai Na'am.
da kawo shi ya duba ya duba ce ni zan maka aiki amma fa aikin yana da wahala wahalan sai an cire sai an dauki ran mutum a yi masa aikin idan an gama aikin sai a mayar masa Ba akwai abin da ake dauke numfashin mutane ba Na'am.
a ɗauke numfashi sannan a samu dunkar mutum ya ji zafin aikin sai shi shawai ce ni ba zai yi ba ba zai yi in daina numfashi ba yanzu in na daina numfashi wani abu zai faru a duniya Allah akbar To.
sai ce saboda menene in ji likita likita ya ce ni ban shiga maganin aikin ka ba kar ka shiga maganin aiki na Allah akbar Shau.
aka buga aka wace ni ko ba zan yi maka aiki ba tare da na ɗauke maka numfashi ba domin sunana zai ɓace duniya komi ƙarfin halin mutum in yana masa aikin nan dole ya motsi in ya motsi ko dole aiki na ɓace to suna zai ɓace duniya ni dai ko ka yadda in maka haka ko ka ko ka yadda babu ba zan yi ba aka buga ya za ya za a yi sai shehu radiyallahu anhu sai ya sai ya tuna sai ya ce aikin ɗauke numfashin zai ɗauki lokaci nawa sai likita ya faɗa masa ce to shi kenan ba kowa yaushe za ka soma ya faɗa masa sai shi ya ɗauki adadin wasu mutane cikin almajiransa ya ba su aiki yace su dinga yi kar su bari sai likita ya ce ya gama to na'am kar su bar wannan aikin sai likitan ya ce ya gama suka kama aiki to ai da aka gama aikin aka sallame su ai su ma ba su rayu ba sauran mutane da aka sa Allah an ɗora musu abin da ba sa iya ba na'am na'am
to aka yi musayan haka Allah ta zama da haka shi kudbul aqlabi kamar kamar rai ne a jikin mutum a- a dukkan halitta shine ranta gaba daya idan an ce an dauke rai a jikin mutum mutum ya zama me ya zama gawa ta zama da haka in da shehun ya yarda an dauke masa numfashin ba tare da wannan dabarar da aka yi ba eh da shi ke duniya sai ta rikice ya kiyaye mu Amin.
Ya kiyaye mu. mazan nanata babu wani ilmi baɗini da yake bata ilmin zahiri A Allah huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin duk wanda yace akwai wani ilmin baɗini yana sabani yana suka yana bata ilmin zahiri to ilmul baɗili yake faɗa ba ilmul baɗini ba Na'am.
ilmul baɗili baɗili dai ba baɗili ba na'am
Allah kiyaye mu Amin.
ya kiyaye mana imanin mu Amin.
Allah kiyaye mana jam- Allah kiyaye mana jama'an mu da ba mu lafiya da zaman lafiya ina fatan wancan ma- ma- ma- magungunan da na faɗa an an watsa su ko kwarai kuwa mana kwarai kuma da Allah watsa irin waɗannan tun da yake suna yakin suna yakin mu da baki mu ma za mu- ba za mu yi shiru ba gaskiya abin da za mu iya faɗa za mu faɗa abin da ba za mu iya faɗa ba dai ba za mu iya faɗa ba wallazi ila fihi la laysa bi mubin wallazi la yuqalu laysa yuqalu wani yana yabon shi Ibrahim shekani kenan yace duk abin da aka faɗa game da shi bai isa ba wanda ba faɗa ba gobe za a faɗa ba akwai sirrin rububiyya bismillahir rahmanir rahim amin amin saka غير المغضوب آمين.
غير المغضوب سبحان ربك رب العزة wannan harka ta tijaniya abu ne wanda ya fito daga Allah daga fadan Allah ya fito to a cikin sifofin Allah ba babu sifar da tafi kusa da halitta kamar kudura Eh, domin za ka yi lissafi da ita za ka fara al'uduratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu to ita kudurar nan da take fadan Allah inna la ala kulli shay'in qadir to da Allah ya so ya ya kawo ta cikin halitta sai ya rage mata yadda take din nan ta dawo daidai da yadda sa- halitta za ta amfana aka rage aka rage aka rage ya zama daidai da yadda halitta za ta amfana din sai aka kawo ta sai aka danka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka canja mata suna ita kudur sai aka ce mata mu'ujiza gagarau mu'ujiza wato abinda zai iya yi wani ba zai iya yi ba abinda annabi zai iya yi wani ba zai iya yi ba akwai wanda zai iya keta wata su zama su biyu tun daga tun daga farko har- har har su fara su biyu ba wanda zai iya Abu- akwai wanda zai iya tattada ta da matattu ya yi mag- a yi magana da su su rayu sai annabawa annabawa suna da mu'jiza mu'jizar ita ce gagarau abinda wani ba zai iya ba sai su to daga naka raba wa annabawa mu'jizan kowane annabi yana da ita irin tasa wanda ta dace da zamaninsa sannan da yake ba ba Allah yana nufin annaba kadai da wal- da waliyye am, annaba kadai da da da wannan ba sai aka rage karfin mu'jizar kamar yadda aka rage karfin kudura ta dawo mu'jiza aka rage karfin mu'jizar yadda waɗansu wanda ba annabawa ba za su iya ɗauka sai ta zama karama karama mujizar ce amma an canja mata suna an rage mata karfi sunanta karama abinda waliyi zai iya yi wani ba zai iya yi ba amma bambancin da shi wali bai sani ba ma abin yake yi wa ba shi ke yi ba amma shi annabi da saninsa zai ce duk wanda yake musu ni annabi ne ya zo ga kaza ga kaza shi ma ya kawo kaza da kaza ne da aka da aka rage ta zama karama aka aka ajiye ta a fadan waliyai shehu tijjani aka rabawa dukkan waliyai kowa aka bashi karama sa irin tasa daidai da gurgudansa daidai da zamaninsa daidai da mutanensa to daga nan sai zamani ya ja ya kawo inda muke nan yanzu to da ya zo haka kusa da ƙarshe kenan to sai domin dama tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce sahabbai nasu ya wuce sai aka yi duhu sai aka koma baya aka ɗauko farko addini ya zama islamul islami imanul islami isanul islami har zuwa hijira ta kai shekara 600 ana cikin wannan zamanin sidi abdulkadir kenan daga nan kuma sai ta juye aka ƙara ci gaba aka samu islamul imani islamul islamul imani imanul imani isanul imani hijira ta kai lokacin dubu da ɗari da hamsin dubu da ɗari da da tis'in da shida kenan shi kenan sai aka karɓa ta dawo islamul isani imanul isani isanul isnani isani a zamanin shi ibrahim kenan har jaza'ul isani ila isanu duk abubuwan suka juye su aka aka koma inda ba a sani ba inda ko labari ba sani ba yau an dura dari shan mu arijihi bisamin wa hamin summa man kana ya fisa inda ake yanzu wato kamshin jin kamshin wurin ma a waliyai ma ba zai yiwu ba balle wani kai ko mutum dan annabi nuhu ne in ba annabi bane ba zai iya gane inda al'umma manzo Allah wali wali ta kanta take a yanzu haka ba to shine abun ya zama kamar an an farko ya kusa ya zama ƙarshe shi ne ake ciki da an rage an rage karamar kenan an rage ta kenan ta zama gidan kowa ma akwai shi ne faida faida wato mallin ruwa ya shiga inda ba ruwa shi na ake kiransa faida wani misali irin wannan kuma shayi an daba a babbar buta baka an zuba sukari an zuba ganye a ciki idan an saukar za a sa a baki a sha sai an sa a cikin wata buta mai kyalkyali ko ita ma ba za a sha a baki ko za a sha a baki ta sai an sa a cikin wadancan kofi ana saisaita ana ba da haƙuri ana saisaita ana ba da haƙuri har yi daidai da baki ko to saboda haka aka abin yake a lokacin da kudar take ba mai tabawa da dawo buta mai kyalkyalin ma ba mai sha ta dawo kofi-kofi din ma sai an sassauta an saisaita yanzu yanzu zamanin shi ibrahim ne komi ya shiga komi ko ina kowa ya samu komi da mutum ba dan fulani ba kullum sai ya sha nono madara mutum ba dan mawaci ba kullum sai ya ci kifi danyi duk inda kake a zo za ka ta dan wanka ce malam ina so a bani ruwan sanyi na ruwan sanyi ai tun iya ba mu da wuta ba ruwan zafi ka tambaye shi ba ruwan sanyi ka tambaye shi amsa maka wai ba shi da wuta tambaye ka ruwan sanyi ka ce wai ba ku da wuta ni hada ruwan sanyi da wuta a wannan zamani da da wuta ake ruwan sanyi da wuta ake yin ruwan sanyi ku tashi kowa ya tashi kowa ya tashi kowa ya tashi ya shiga ya zauna za mu tafi wai kowa ya tashi ya shiga ya zauna za mu tafi kun taba jin haka kowa ya tashi ya shiga ya zauna za mu tafi za a rubi a tafi za a shiga a zauna amma za a tafi ba haka ya ke mota da jirgin sama ba shiga ake a zauna wai za a tafi kuma a tafi din zamanin da yana yi wa haka to zamanin ne ya canja ya ci gaba ya wuce duk inda hankali ke kaiwa alhamdulillah mun gode wa Allah alhamdulillah mun gode Allah da ya ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba mu alqur'ani ya ba mu islam mun gode wa Allah mun gode wa Allah da ya ba mu shehu tijjani ya ba mu dariƙa sa ta istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah ya ba mu salatul fati mun gode wa Allah alhamdulillah mun gode wa Allah da ya ba mu shehu Ibrahim khalifan shehu tijjani wanda ya ɗebe mu gaba ɗaya ya kai mu inda ba halitta ya ajiye mu a gaban Allah muka zo musan komi ba wani lokaci sai Allah shi kaɗai saboda mukamul isa da ta abdullahi ka annaka tarahu dinnan mu alhamdulillah albarkan annabi albarkan shi da albarkan shi bura Allah ya kai waɗansu mu an ta'budallaha ka annaka tarahu dinnan mun gode wa Allah mai wannan wanda ya mana wannan alheri samu daban riƙewa daban kiyayewa daban su wani masu magana kafircin nan in a cikin ko wanda ya taɓa yin azkarun ya zama majzubi ya dawo yana cikin waɗannan cikin maganganu to wani hikima ne wani hukunci ne na Allah lokacin da mutum yake shugaban ƙasa a wannan lokaci ya fi kowane mutum a ƙasar ko ba haka ba ne ya fi kowa fa a ƙasar lokacin kasan sai mummunan ƙaddara ta samu aka kama aka sa shi a kurkuku da an sa shi a gurgure rannan fa ya kasa kowa a kasar ko ba haka bane kuma shi ne ko ba shi bane shi ne shi din ne ko to idan mutum da ya ya kai wannan makami na al-ihsan tabadallah ka annaka tarahu ya kuma yana maganganun kafirci to a ya fado daga sama ya zarce rijiya kuma abu ne mai sauki a wurin Allah ya fado daga sama ya zarce rijiya ba wuya a wurin Allah kamar yadda na na faɗa mutum yana shugaban kasa ya fi kowa Allah kiyaye kuma in wani hali ya samu shugaban kasa an kai shi kurkuku to ran da je kurkukun nan ya kasa kowa kuma shi din ne ba wani bane ikon Allah ne Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu imanin mu Allah kiyaye mu addinin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali na tsawaita muku magana ba mu yi sallah ba wanda yake shakkar shakkar alwala sai ya sake alwala kare ya alwala kare ya sallah ba alwala ba sallah sai da alwala السلام عليكم اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق النافع لما سبق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين السلام عليكم Allah ya kara lafiya mu